رب العالمين والآجبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kuwacewar rayuwarmu ta kawo wannan lokaci wannan rana ta asabar yau 29 ga watan jimada afaniya shekara 1447 bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da 21 ko 20 ashirin ga watan Disamba shekara 2025 miladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi ci gaba da darasin da muke yi a wannan littafi na alwajiz ke fikin sunnati wal kitab al aziz na dr abdul azim ibn badawi hafizahullah na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da za mu karanta yau za mu tashi wani fasali ya ce ashifa'a shifa'a shi ma wani tsari ne wanda musulunci ya kawo wanda yake kula da haƙoƙi musamman janibin haƙƙi na makwabtaka. To, ta'arifu hali ake nufi da shi shufu'a, ya ce, A shufu'a, bidan milma'ajama wasu kunilfa shufu'a, wahiyar lugatan ba a kubatun mina shafa'i. A luga an samo shi daga ashafa'u. Ashafa'u kuma yana nufin ruɓanyawa. shi ne ce wa zauji wato rubi shi ne a zauji wani kulle shirin halakka na zauje kowane abu mun halicce shi rubi ɓangare ɗaya da ɓangare ɗaya mana kamar mazar kwaila ko falle ɗaya da falle ɗaya sai haɗa sai ta da guda haka ne ko shi ne a zauji ko da mace da miji mata ana ce da ita azzauj namiji ana ce da shi azzauj haka asali yake a lugar qur'ani ta umar buda da aka kawo a ce zauja dan a bambance ne malamin fiqh sai kawo shi dan a bambance tsakanin namiji da mace saboda an ce azzauj kawai a kowanne sai ka kasa gane wanne ne hukuncin ya fada kansa mun gane amma in ka ga mai ta umar buda aka ce zauja to in mace ake nufi sai a faɗa haka amma zauji ake ka duba cikin ƙur'ani haka ake ambata da wannan lafazin duka yazo zauji zauji to don haka ashufa'a yana nufin azzauji ne wabban mu haɗawa wannan bangare da wannan bangare a haɗa su sai zama guda wato abin da ake nufi kenan azzauji ko abban mu shine qasimul fard bangare ɗaya yanki na abu da yake ɗaiɗai ko to ɗaya ɓangaren nasa idan mamamta fardan ila fardin shafa'atahu sukan ce idan ka tara ɗaya da ɗaya ka haɗa guda biyu waje guda to shi sai a ce shafa'atahu wato ka shafa'a shi ka haɗa shi ya zama ɓangare da ɓangare guda biyu ya haɗa waje guda ka haɗa su kenan shi yasa zaka ga sallama ana ce da ita ash-shafa'u ko wato biyu kenan raka'a biyu sai a ce ash-shafa'u idan an ce kuma al-witr guda ɗaya kenan fard ash-shafa'u zawjan kenan in an ce al-witr fard kenan to shine ma'anar ya ce ash-shufa'a to daga nan ne aka yi ishtiqaqi wato na ash-shufa'a daga ashafa'u wannan fassararsa ke na istilaha taminan lugatan ko wata shar'i mai yake nufi da shi kuma shari'a rubi da yake nufi yin haluga ne suwansa rufik shi ne shuku'a ruɓanyawa wato duk lokacin da kaji an ce ruɓanyawa falle ɗaya ne aka haɗa da wani irinsa ko ba shi ne ruɓi ba falle ɗaya sai aka haɗa da wani fallan to sun zama ruɓi to shi ne a shuku'a a luga to amma a shari'a me ake nufi shi ne intikalu hissati sharikin ila sharikin kanat كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى أنا نفي انتقال حصة شريك شروع ربو na abokin haɗaka ila sharikin zuwa ga wani abokin haɗakan nasa rabo ne in abu guda ɗaya ne sai aka raba shi gida biyu ko aka raba shi sama da biyu mu ɗauka don a ganewa misalin mu ce rabo biyu abu guda ne amma kuma wannan yana da mallaka na wannan bangaren wannan yana da mallaka na wannan bangaren ai kaga rubi biyu ne ko abu guda biyu ne ko mallaka ta mutum biyu wannan bangaren janibin gabas ya mallaka wannan kuma ya mallaki janibin yamma to yanzu wani yanayi sai ya zo wanda rabon wannan na bangaren yamma zai ciru ya dawo ya zama rabon na bangaren gabas din kanatin takalat ila ajnabiyin wanda da ta ciri zuwa ga wani wanda yake daban wani bare shi na ta ce bimithlil iwabil musamma amma zai samu mallakan ne da kwatankwacin musayar da aka ambata iwab anan ana nufin farashi kuɗi sama abin da aka biya wanda aka riga aka ambata na ga dai wasu kaman ba su gane me ake nufi ba to ba a muku shi ya zama gwari-gwari gona ce guda ɗaya wannan yana mallakan ɓangare ɗaya wannan yana mallakan ɓangare ɗaya yanzu mallakar mutum nawa ne kuma wannan yana mallakan ɓangare wannan yana mallakan ɓangare ko kuma su biyu ne suke da mallaka a kayan ita wannan gonar kowa ya san cewa su biyu suke da mallaka ba a riga an raba za mu ji bayani ba a riga an raba ba kowa mallaka ne mu bi su biyu suke da mallaka da haka in haya za su bayar za su raba kuɗin hayar da aka biya su idan nomawa za su yi za su haɗu su biyu su noma gona ce mallakarsu mun fahimta ai haka yana iya samuwa ko kaga mutane sun mallaki kaya saboda gado ko abin da ya kama da haka a ce haɗaka ce da yanzu nasu ne su biyu kuma sun yi musharaka a kansa to yanzu ɗaya daga ciki sai yake shi yana da buƙatar kuɗi yana so ya sai da nasa rabon gona to ya za a yi sai ya kira wani sai ya ce kaga waccan gonan ni da wane muka mallake ta amma ni ina son sai da nawa a yi mata kima gaba ɗaya nawa ne kudinta sai a ce kudinta zai kai kaza to ba ni rabi yanzu kai ya zamanto mallakar ka mun fahimci wannan ko na'am to kaga yanzu ya sai da ɓangaren nasa ko yanzu shi wancan ɗaya abokin haɗakar tasa a ƙarƙashin shufu'a an ba shi dama abinda aka sayar ma wancan shine wanda aka ishara zuwa gare shi ajinabi wanda yake bare shi ba da baya cikin mallakar yanzu sai aka sayar masa to shi wannan yana da dama ya ce nawa aka sayar maka wannan bangaren an sayar mun shi kaza ne to ga kudinka yanzu ni ne mallake mun fahimci wannan to shi abin da ake nufi da shi kuwa yanzu kaga da yana mallakan falle ɗaya ne ko yanzu ɗaya fallan sai ya koma zuwa ga wani wanda yake bare amma a bisa wani musaya shine iwat farashi kenan ya bada kuɗi ko ya bada wani abu kadara sai aka ya saya to yanzu wannan ɗaya fallan zai ciru daga mallakar wancan ya dawo mallakar asalin wanda ake haɗakar da shi amma da sharaɗin zai ba da wannan abin da aka karɓa na musaya yanzu mun gane wannan ta'arifi to shine abin da ake fi ashqa dama ce kuma da shari'a ta bashi za mu ji ƙarin bayani idan mun shiga ba mu sake bin shi ta'arifin wala Allah ne da yake yanzu nayi bayani a iya ganewa yadda tarkibin jumlar take yace wa fi shar'i abin da ake nufi da shi a shari'a intiqalu hissati sharikin ila sharikin ciruwar mallakan ɓangare na abokin haɗaka ya dawo zuwa ga mallaka na ɗaya abokin haɗakar tasa. Kanatin taƙalat wanda da mallakar ta ciru ila ajinabiyin zuwa ga wani bare wanda ba shi ne aka yi mallakar tara ba, amma za ta dawo zuwa ga shi na asalin bimitlin iwabil musamman da gwargwadon musayar da aka ambata har wancan ya mallake ta yanzu an gane tarihi ko to wannan shi labin da ake nufi da shufu'a wata dama ce wanda shari'a ta bayar domin waɗanda suke da mallaka akan haɗaka makwabtaka akan haɗaka a ba shi dama don samun cikakkiyar mallaka akan abin da da suke haɗaka shi da wani kar a kawo masa bare wanda bai sani ba kar a kawo masa wani wanda watakila zamantakewarsu ba zai daidai ba to sai aka bashi wannan damar shi yake da wannan haƙƙiya shi ne wanda za a bashi ko da an saida ma wani to shi yana da haƙƙi in dai ba shi ne ya ce a sayar ma wani ba yana da haƙƙi ya ce wancan cinikin an soke shi ni ne zan biya kuɗin kuma dole a bi shi amma yana da sharuɗansa wanda ake kiyaye akwai matakai to wannan shine ash-shufa'a Sheikh Abdurrahman Al-Bassam ya bada wani ta'arifi wanda ya fitowa fili cikin tawdihul ahkam yana cewa huwa istihqaqu shariki shine cancantar da abokin mallaka shine sharik abokin hadaka yake da ita cancantar da yake da ita istihqaqu shariki intiza'a hissati sharikihi cancantar da abokin haɗaka yake da ita ya kwace rabon abokin haɗakarsa da ya sayar mimman taqalat ilayhi daga wajen wanda wannan mallakar ta ciru zuwa gare shi amma bi iwabin mali da gwargwadon kuɗi da aka yi musaya aka yi ciniki na dukiya ya bashi sai ya ɓace kaga na ce istihqaq mana cancantar da yake da ita haƙƙin da yake da shi na ƙwacewa mallakar abokin haɗakarsa da ya sayar ma wani kuma ya biya shi kuɗin da aka sayar a wancan ɗin kuma ya ƙwace yana da wannan a haƙƙiya to shi ne a shufuwa wato kenan na nuna misali yanzu idan kuna da mallaka na gida kofar ku guda ɗaya ce ba rabawa aka yi ba kamar yadda za mu ji jawabi a gaba ba rabawa aka yi ba wannan ga kofar satanan ɗakin satanan ɗaki guda biyu ne ko ɗaki hudu ko ɗaki biyar wannan yana mallakan uku wannan yana mallakan biyu farfajiyar tsakar gida guda ɗaya ne kuma kofar gidan ɗaya ne ban ɗakin su ɗaya ne babu ta yadda za a yi kuma wannan ya fita ta can wannan ya fita ta can dole kofar su ɗaya ne ban ɗakin su ɗaya farfajiyar gidan ɗaya ɗakuna uku ta nan ɗakuna biyu ta nan sai wannan ya ce ni kan mallaka ta ɗaki biyun nan kawai sai ga wani ya zo shi yana sa kayan sai ce ya yi dai ai abin ɗan haya aka sa ne ce a'a ai ya sayar min wannan ɗaki ne sai ce a'a nawa ya sayar maka kaza ya sayar min kuma bai kaya masa bai faɗa min ba yaushe ya sayar maka lokaci kaza sayar min ka biya shi kuɗin ne yana biya shi nawa ka saya na saye shi kaza sai ce to yanzu zan baka kuɗinka ka ka fita a gidan ni na mallake shi kuma dole yi shari'a za ta tilasta shi saboda shi ba a gaya masa ba ba a taya masa ya ce na aminta ba to wannan shine istihqaqi na shufu'a to nan malam yace ma takunu fihi shufu'a menene abin da shufu'a take iya kasancewa kansa duk wata mallaka ce ko ba ko ta ayyananniyar mallaka wanda za a iya yin wannan wato wato jajircewa na amsa shufu'a to zai kawo mana hadisi yace an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala qada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi-shifa'a fi kulli ma lam yuqsam fa idha waqa'at al-hudud wa surfat al-turuq fala shifa'a hadisi ne wanda Imam Bukhari ya kawo shi haka ne Ibn Majah da Tirmidhi hadisi ingantacce daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa kaban nabi sallallahu alaihi wasallam bi shifa'a annabi sai da aminci su tabbata a gare shi ya hukunta abokin hadaka yana da shifa'a ya hukunta a aiwatar da shifa'a fi kulli ma lam yuqsam cikin duk abin da ba a riga an raba shi ba wallaka ce guda ɗaya wanda ba a riga an raba ba fa idza waqa'at al-hudud amma idan har iyakoki an sanya iyaka an riga an sa iyaka an shata misali in gona ce sai aka riga aka raba wannan yana mallakan gefen yamma wannan yana mallakan gefen gabas shikenan wasu rufatin ƙurƙu kuma an juyar da hanyoyi da hanya guda ɗaya ne yanzu aka ce to wannan fidda tasa tana wannan fidda tasa tana gida ne guda ɗaya ɗakuna biyu ta can ɗakuna uku ta can da farfajiyar tsakar gida sai aka sa katanga a tsakiya waccan ƙofar asalin aka toshe ta ko aka bacci a guda ɗaya shi kuma wancan aka ce fidda tasa ta can wannan fidda ƙofarsa ta nan wannan fidda ƙofarsa ta nan fala shufu'a to anan shufu'a ta faɗi yana da dama ya sayar da abun sa wanda ya dama don haka yace faman kana lahu sharikun fi ardin wanda ya zan yana da abokin haɗaka na mallaka a wata ƙasa gona ko fili au haɗiɗin ko misali a ce wani kewaye ne shinge gona wanda suke mata shinge au darin ko gida wani hayu zalib da abin da ya kama da haka fala ya bi'u to ba zai sai da mallakar tasa ba hatta ya ariba ala shariki ya sai ya bujiro da shi da abokin haɗakar tasa wajen mallaka sai ya bujiro masa ya taya masa ya masa tayi kana da bukata ne eh ina da bukata kana da bukata a ba da bukata fa in ba'a qabla al-aradi in ko ya kuskure ya sayar kafin ya bujiro ma abokin mallakarsa fahuwa haula bil mabi'i to abokin mallakan shi ya fi cancanta da abin da aka sayar ana fahimtar bayanin wa alaikum salam ba mu karasa karatunmu idan mun kammala in an ji ba a yi wani bayanin da ake ko ana neman karin bayani a wani to sai a yi bayani ta iya yi wa abin da za a tambaya ɗin akwai bayanansa a ciki to yanzu an ambata mana cewa shuku'a tana kasancewa kan meye kwatancen da hadithi ya kawo waɗanda kwatance annabi ya bada na'am ya ce abin da ba a raba ba kome kenan sai kawo misali kamar me kamar gona da gida shi kawo misali ko shi saka wasu malamai duka alfuqaha'ul arba'a abu hanifa imam malik imam shafi'i ahmad ibn hanbal rahimahumullah duka sun tafi akan cewa shufa tana kasancewa ne da gidaje da abin da yake ƙasa wato fil aqar in an ce al aqar shine landed property in ma gona in ma gida ko kuma kewaye misali inda aka yi dashe-dashe an dasa bishiyoyin dubinai ko mangoro ko abin da ya kama da haka ko kuma gona ce haka fili wanda ake yi seasonal damana ko rani ko abin da ya kama da haka ake yi sai kuma in ya sake kewayowa ko kuma gida sai suka ce sai abin da yake alaƙa su sun tafi a kayan haka amma suka ce shuku'a ba ta tabbata wato filman kulat min al'amti'a ababen da za a iya cire su daga waje zuwa wani waje daga cikin mata kadarori wanda za a iya ɗaukewa babu shifo'a a mota babu shifo'a a kayayyaki wanda za a iya ɗauke su daga wani waje zuwa wani waje babu shifo'a a dabbobi to sai suka ambata waɗannan ababe duka babu shifu'a a ciki hatta abin da ya kasance al'akar gona da gida da kewaye na lambuna hatta waɗannan suka ce idan har ya zama to muta'addid ne yana da yawa yadda za a iya raba su wannan ya ɗauki ɗaya ko biyu wannan ya yi wannan ciko to shi ma suka ce fala shifu'a babu shifu'a a ciki sai dai abin da yake za a iya mallakarsa guda ɗaya kuma ba za a iya rabawa ko kuma ba a raba shin ba kuma akwai takunkumi a jiki na ƙofa guda ɗaya ko a hanya guda ɗaya ko kuma wani abu mamora guda ɗaya wanda ake da shi a cikin wannan a ƙara imma gonar ko gida ana fahimtar bayanin ku ibn hazam al'andalusi wato al-zahiri zahiriya su ne suka ce a'a shi ya kawo dalilai masu yawa cikin littafinsa muhalla bil afar ya kawo afar da ya dogaro da shi ko hadithi da ya dogaro da shi daga abdullahi ibn abbasin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya to shi ma hadisin jabir ne ba abdullahi dan abbas ba ya zo da sigan qadan nabi sallallahu alaihi wasallama fi kulli malin lam yuqsar da wata riwaya ta Abdullahi dan Abbas ash-shufa'atu fi kulli malin wa fi kulli shay'in wa fi kulli ma lam yuqsar riwayar Abdullahi dan Abbas ne kuma ingantacciya ne to sai ya kafa dalili da cewa nan inda aka ambata aka ce ash-shufa'atu fi kulli malin cikin kowace irin dukiya kenan har da dukiyar wanda take al-manqulat al-amti'a da aka ce wa fi kulli shay'in kuma kaga ya zo da siga ta umumi ko ne ma to amma su waɗancan malamai guda hudu alfukahawar arba'a sai suke takayyidi da abin sai suke ce to ai hatta arwayan dan abbas da shi ibn hazm ya kafa dalili ko abin nan masu kafa dalili da wanda suke kafa dalili ai an ce malam yuqsam haka annabi ya ce malam yuqsam matukar ba a raba ba to shi yasa sai suka ce ashe duk abin da zai iya ɗaukar rabo to babu shi ko a ciki amti'a kuma suna iya ɗaukar rabo mun gane ko? to za ka abin da ya tabbata wanda jamhur suka fi akkadawa shi ne shifu'a tana kasancewa na fil'ata gida gona lambu filaye matsalar da aka mallaka usulun ma kuma suna da wani takunkumi na sharuɗa ba kawai haka yi talakan ne shigo'ar take faɗawa kai ba an samu hadisi daga jabir ɗan abdullah allah ya ƙara masa yarda ƙala yake cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahu nakhlun aw arbun فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه duk wanda ya kasance yana da nakalu gonar da bene kenan ya zama kamar ha'id aw ardun ko kuma yana da wata gona da suka mallaka shi da wani ko shi da wasu fala yabi'uha to kada ya kuskure sai da ta hatta yardiha ala sharrihi hatta ya'ridaha ala sharrihi sai ya bujuro da talle ba abokin hadakar tasa sai ka bujuro masa ita gona ce kuka mallaka ko gida ne kuka mallaka mashigarsa daya ko ba a raba ba to kai kake son ka sai da naka bangaren to kar kawai ka kira dillali ka sai da masa ka ce nemo maka mai saya ka sayar a sai ka bujiro ma abokin hadakar taka wani ni ban na so in sai da gefe na za ka saya ya tabbata cikin wani hadisi ma na imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallama wanda jabir dan abdullahi shi din ma ya ruwaito yace qaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shifa'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta cewa a aiwatar da shufa'a wa kullu shirkatin lam tuqsa da dukkan hadaka wanda ba a riga an raba ba raba'atin aw ha'id imma gona ne imma wani kewaye ne la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'adhina sharikahu baya halatta ya saida ta har sai ya sanar da abokin hadakarsa fa in sha'a taraka in ya ga dama sai ce a'a je ki sayar ma wannan kamiya fa in ba'a in kuwa har ya kuskure ya sayar walam yu'minhu bai sanar da shi ba abokin hadakar tasa fa huwa haqqu bihi to shi cancanta ya ce ni ne zan biya sai ya sayar biya wancan da aka sayar wa dan kuma fitar da shi doka za ta tilasta ta ijibarin sa in ma ya kangare shi ke da wannan haƙiƙa sai aka ba shi ba amma sharaɗin kaga shi na kace malam ya kusa abinda ba a raba ba idan idan har an riga an raba kowa ya riga ya san iyakarsa an ja alhudud kamar yadda wancan hadisi ya ambata na baya idza surfatul wa surfatul turq fala shuqata fa idza waqa'at alhudud wa surfatul turq fala shuqa idan har waɗannan sun wakana an riga an sanya iyaka kowa ya san iyakarsa kuma an riga an buɗe hanyoyi kowa san mashigarsa kuma babu kunci ga kowa to nan shi kuwa bata hau kai ba zai iya sayarwa ma wani wancan ba shi da a haƙiya na cewa dole shi za a saida ba har ilo akwai hadithi da ya zo daga abu rafi ƙala yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ash-shariku ahaqqu bisaqadihi ma kana shi wanda yake shariki partner kenan wanda kuke hadaka da shi wajen mallaka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahaqqu bisaqadihi shine yafi cancanta da abin da ke kusa da shi saqabu shine alqurbu kusaci kenan ba wuce ba yana cewa sakabu ba bai sakabu ha wani yaje ya rakuɗe a wajen wasu ko ba wajensa bane ya zauna a wajen to ai shine alqurbu kusaci ya je sakabu ya je kusaci da mutane larabci ne ya sakabu wato bayan aka ce za a tona hausa asiri abin zai yawa da gaske larabci ya shiga cikinta da yawa to asharuku a haƙo bisa ƙabihi ma kana duk yadda lamarin ya kasance shi yake cancanta shi ya fi cancanta da abin da yake kusa da shi tunda yanzu ku ne muke da halaga ko to ya sani wancan ko ba za a daidaita da shi ba za a zauna da shi lafiya ba musulunci yana da hikima ne yana so ya tsare wa mutane haƙoƙi ana so a tsare wa mutane damammaki da haƙoƙi wannan sun yi mallaka tare kuma wani abu har ilo da za mu sake ganewa wanda ya kamata a faɗa shufu'a tana kasancewa ne kaɗai idan an sayar in sayarwa ne amma in ta wata hanya ne aka samu mallaka nan kuma babu shufu'a kamar me kenan kamar kyauta kamar me kamar gado kamar kyauta kamar gado kamar sadaka misali hadakan ne kuna da ita ɗayan sai ce kai gidan san yana bangaren wakafi ai shi kenan ruwa ta sha kaga nan ba za ka ce kai kake da ahaqiyya ba ko kuma ya ce ni bangare na na kyautar ma wane wane ni na baka na baka shi fi sabilillahi na ba kyauta to ne shi wannan bai isa ya ce to shi zai ce a bashi kyauta ba sai rawa kai ba sai ce ni na fi cancanta a ban kyauta ko kuma wancan yana da bukata ya ce ni dole sai ka sayar mun yanzu mallaka ce ta intikali daga wajen wani zuwa wani ko da dare wazai amma sharuɗin shubu'a dama intikalin za a sa abin shubu'a mallakar tana kasancewa ne ai bi iwazin to aka ce bi mithlil iwadil musamma to nan ba iwad tabarru'i ne kyauta aka yi ko sadaka aka yi to nan bai isa ya zo shi ya kalemi a hakiya ba shi ne ya zama mallakan wancan sai dai ai kokari a samu daidaito a tsakaninsa da shi na yadda za a zauna lafiya amma lokacin da wancan ya sayar to anan ne shufu'a mutum yake da claim a kanta zai ce eh ni na fi cancanta Allah ya samu dace to ma ne ce ashufu'atu bil jiwar shufu'a dangane da makwabtaka fa makwabcinka ne da makwabci shi wannan ba mallaka bane ga gidanka ga gidansa katanga ta raba shi kuma sai kai zai sai da gidansa nan kana da haƙiya dole kai ne za a sayar ma kai za a yi wa talle ko kuma idan ka ji kawai ya sai da gidan sai ce ah wani wani ai ya sai da gidan ka ce dole kai sai an warware cinikin kai za ka biya ai kai ne makwabcinsa to ya lamarin yake shi ne ce ashifu'atu bil jawab shubu'a dangane da makwabtaka idan kana bainahuma haqqun mushtarakun amma in har akwai wani haƙƙin da suka hadaka akai mun gane wannan a makwabtaka mutum yana da shubu'a amma in akwai haƙƙin da suka yi tarayya a kansa gonarsa ne da gonarsa makwabtai amma fata inda za su shiga waje ɗaya ne gonarsa ne da gonarsa makwabta amma rijiya guda ɗaya suke amfani da ita gidansa ne da gidansa amma fa gidaje ne suka matse su akwai dogon lungu sai an shiga ba yadda za ka yi ka shiga sai ta wannan lungu kuma gidajensu ne wannan kofar satana wannan kofar satana su biyu ne kawai a cikin lungu ko ba ta inda za a fidda wata hanya wani lungu sai nan to kaga suna da wani haƙƙi mushtarak suna da wani haƙƙi da ya haɗa su mallakar kowa daban iyakar kowa daban amma fa sun suna da mallaka suna da haɗaka a wajen mallaka na hanya ko na sos ko ruwa ko abin da ya kama da haka to ya wannan shi zai kasance malai cewa idan kana bainal jaraini haqqun mushtarakun idan har makwabta guda biyu suna da wani haƙƙin da suke haɗaka a kansa ko da dai iyakarsu daban kowa ya san mallakarsa amma suna da wata haɗaka min ɗarikin hanyar da suke shiga guda ɗaya ce ko ba za ta rabu ba au ma'in ko kuma yadda suke samun ruwa guda ɗaya ne ko ba zai rabu ba to sabata shubu'atu li kullin minhuma shubu'a ta tabbata ga kowane ɗaya daga cikin su shubu'a ta tabbata ɗayan ba zai saida ba tare da ya gaya ma ɗan uwansa ba in har ya saida bai biya wa dan uwansa ba to dan uwan yana da haƙƙi ya warware wancan cinikin shi ya biya ya biya wannan kuɗin da aka saya a maida mu wancan yace fala yabi'u ahaduhuma hatta yasta'dhina jarahu ɗayan su ba zai sai da mallakarsa ba sai ya nemi izini na makwabcinsa wa in ba a min ghairi idnihi in ku har ya sayar ba da izininsa ba kana aula bil mabi'i to shi makwabcin nasa shi ya fi cancanta da abin da aka sayar da zai ba da kudin ya ci a warware ciniki kuma a warware a baya wancan a kudda shi shi kuma ya mallaka me ya saka saboda karfin makwabtaka makwabtaka tana da karfi ana so a kiyaye wa makwabci wato martabarsa ana so a kiyaye masa kuma haƙoƙinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu jibril bai gushe ba yana mun wasiya yana faɗa mun ƙarfin haƙƙin makwabci akan makwabci sai da na yi tsammanin kafin ya kammala zai ce an zo ya zo min ne da saƙon cewa makwabci zai iya gadon makwabci saboda ƙarfin haƙƙin da ya je na faɗa wanda aka ce har an yi tsammanin da an zo da saƙo ne da za a ce makwabci ya gaji makwabci ya kake ganin ƙarfin haƙƙin shi ne kuma sai ka sai da abu ba tare da ka gaya masa ba kuma a cikin wani hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yamna'u jamun jarahu an yaghriza khashabatan ala jidarihi wata riwaya khashabahu ala jidarihi kada makwabci ya hana makwabcinsa ya dora itacensa a kayan katangarsa kana katanga ta raba ku kai da makwabci katanga ce a tsakani ko ba irin zama irin na yanzu ba da za a ce mu bar mita ɗaya tsakani ko a bar taku ka san ana wani zama na rashin rashin sanin ya kamata wasu ya ce kai ka, ka sa katangar ka mawadata ne suke yi to wanda ba mawadaci ba ina ya ga yin da zai wata katanga da ba sai dai jingina dan mu haka muka san iyayen mu suna yi jingine wannan ya jingina wannan a jikin ta wannan wannan ya jingina ko ta wannan a jikin wannan in ka tangar tsakani ta faɗi gidan wannan da wannan duk za ga ya zama ɗaya shi ne zaman lafiya amma wannan a ce an bar katanga ta gefe a ce wai a bar abu a tsakani to sai ka ga ɗeraye da gafiyoyi da macizai su samu wajen zama ko kunamai su ta kyankyasa a wajen ɓarayi ma su samu wajen laɓewa in an ɗan bar ɗan tazara kaɗan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada makwabci ya hana makwabcinsa gindaya itacensa a kan katangarsa kana da katanga kai ne kai katanga shi da ya zo jingine ya yi yanzu ya ce da Allah ina so nan ɗan jingina ɗakin yara a jikin wannan katanga ya ce ni ba za ka mun jingine a jikin katanga ta ba yaran zo suna ta buga kunsa su abin nan annabi ce karka hana shi ko kuma ya ce zai jingina mai sunansa itace shi ne ma asali aka faɗa khashabahu zai ɗan saka tsamu a wajen ya ɗan yi rumfa ta cikin gidansa ba ta gidanka ba kawai shi yana so ya ɗan ɗora ne a kai ya sakote ta gaba kuma cikin gidansa kuma ya saka gwafa ya sanya wannan ɗin a ɗan yi ɗan wani waje inda wani allah zai dinga a ajewa wani abu ko kuma wasu ‘yan awakinsa haka abun to kar ka hana shi to kaga duk irin waɗannan abubuwa ana nuna ashe a cikin mallakarka akwai wata alfarma ta musamman wanda musulunci ya tanada kai wa makwabci a cikin mallakar taka to kuma kaga ashe ba za ka sai da abu ba tare da kuma musamman kuma idan har kuna da wani haƙƙi mushtarak akwai wani abu da ya haɗa ku tare wanda duka tare kuke kamar kwatancin da na bayar na lungu ai ana yawan samun haka ko loko musamman a gine-gine irin na da yanzu in ka je ta birane kamar birnin Kano ko birnin Zaria ka dinga irin wannan lokon kenan loko ne za ka samu gaba sai ka samu ba ta inda wani zai fito wallahi sai ta wannan loko in ka zo ka tara bakin lokon ba sai da ya tawo da katanga shi ma a shiga gidan wani daga nan a shiga gidan wani har a samu a kai inda za a samu a fita to kaga suna da wani haƙƙi mushtarak to in aka san mutum biyu lokon su guda ɗaya ne to kaga wannan a haƙiya din ta tabbata ko ko misali a ce wajen da suke shayar da ruwa guda ɗaya ne gona ne ba su da wani hanyar da sha za shayar da ruwa ga inda korama take gangarowa wannan ta ɗaifin gonarsa wannan ta ɗaifin gonarsa nan ne sos ɗinsu na ruwa shi kaɗai to kaga yanzu ai suna da wani abu wanda suka yi tarayya suka dogara a kansa to shi yasa musulunci ya wannan tanadi ko da iyaka ta bambanta amma ana da haƙƙi mushtarak to lallai fala yabi'a ahaduhuma hatta yasta'bina jarahu kada ɗayan su ya sai da mallakar tasa sai ya nemi izinin dan uwansa makwabcinsa wa in ba a min gairu iznihi idan ku har ya sayar ba tare da izinin makwabcinsa ba kana aula bil mabiyi to makwabcin shi ya fi cancanta da abin da aka sayar sai mai da kuɗi ya amsa hadisi ya zo an jabirun daga jabir dan abdullah kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aljaru ahqqu bi shafa'ati jarihi makwabci shi yake da cancanta da fallon mallaka shifu'a ɗan kenan falle na mallaka ai falle biyu ne ko fallan mallaka na makwabcinsa yuntazaru biha za a da za a jira shi jiransa ba za a yi idan yana nan a gari sai a ambata masa wasu malamai sun ta kokarin na ambata taqayyidi amma ijtihadin su ne ba sai mu ambata ba alayi hali yadda urfin ku ya bada dama sai a maida irin waɗannan abubuwa ila urf shari'a ta yadda da amfani da urf a wajen masailul fiqhiyya ku sai a maida zuwa ga urf wani irin jiran dako za a yi kamar mu kaga za a iya cewa to sai ka ce to yanzu mun baka daga nan zuwa kwana kaza kai shawara in kana da bukata to sai ka zo ka faɗa mana gwargwadon yadda kowa kuma yadda zai iya yin jinkirin ko sai ambata idan wannan lokaci ya ce to kai fa muke shauraro baka ce komi ba in yace baya bukata shikenan sai a sayar in yace yana da bukata sai a ce to a ce niki kaga mu yanzu kuɗi muke bukata wannan lokaci za ka kawo sai ai aban da yake bisa yarjejeniya ta jartan an tarazin minkum ai kasuwanci ne cinikayya ne sai a yi bisa yarjejeniya yadda kai kaga ba za ka kuntata ba shi ma ba zai kuntata ba la darara wa la dirar musamman idan ya kasance ba shi da kuɗin a hannu kai kuma sai ka auna gwargwadon irin bukatarka da kuɗin bukata ce ta emergency bukata ce wanda za a iya shaurarawa gwargwadon da yadda kuka yi tijaratan an taradin minkum kuma sai kusa wannan ka'ida la darara wa la dirar babu cuta ba cuta kai karka cutar da shi shi kar cutar da kai kada ya ce yana da haƙiya na shufu'a ya tirsasa ta kuma alhali ya san ba shi da kuɗin saya kai kuma kana da tsananin bukata to a wajen ya cutar da kai to duk irin wannan abubuwa su ma waɗannan makasu da shari'a sai a yi la'akari da su wajen irin wannan bagen din wajen irin wannan tattaunawa da za a yi da kuma cinikayyar da za a yi in baya gari ne ma a da lokacin da ba waya yanzu kaga Allah ya taimake mu alhamdulillah akwai wasa'il ittisal da zaka yi dan da nan zaka masa waya ko yana ina ne in ma waje ne ake so a nuna masa akwai bidiyo sai a ɗauka tura masa ko a bidiyo ko ko a ɗauka a tura masa ta whatsapp yana ko ina zai gani sai a ce to ga yadda gun yake ga yadda gun yake tana da dama makwabci ne ya riga ya san wajen musamman idan makwabci ne ba mamaki dama ya san ya gun yake kawai faɗa masa za a yi kana da bukata ce ina da bukata a yarjejeniya to a zamanin dama da babu irin waɗannan wasa'il da muke da su na yanzu wasa'il ittisalat an ce sai a shaurara wa mutum na ma malamai suka ta ijtihadi gurgudun mazhabinsu wasu su ce za a shaurara masa wata wasu za su ce a shaurara masa wata uku wasu za su ce a shaurara masa wata shida wasu ma za su ce intazir sana wallahu ta'ala a'la ala ayi halin dai mu yanzu mun samu sauki alhamdulillah za a iya isarwa mutum dan a bashi wannan haƙƙi na shufa'a in ba shi da bukata shikenan sai a sani aljaru haqqu bi shafa'ati jarihi yuntazaru biha za a shaurara masa game da ita wa in kana ghaiban ko da ku bayana idza kana tariquhuma wahida sharadin hanyar su ta zan guda ɗaya ce amma kaga can dama an ce fa idza waqa'at al-hudud wa sirfat al-turuq fala shifa'a in an riga dama an yanka iyaka kowa ya san boundary ɗinsa kuma an riga an juyar da hanyoyi kowa ya san ta mafitarsa to ba mu shifu'a sai da kawai a haƙiya na makwabtaka yana da kyau saboda kyakkyawan zamantakewa sai ka ba shawara me yasa aka sanya shifu'a ta iya yiwuwa wani sai ya zo shi wanda ba shi kake so musamman idan haɗaka ne kuna tare nan ga ɗakin wannan guda biyu wannan ga ɗakinsa yayi halinsa yake yaya ɗabi'unsa suke yaya addininsa yake kawai ya zo shi ya zo ya shigo cikin gida tare da kai ko kuma in ma ba a cikin gidan kuke tare ba mallaka ne wanda yana ba da haya ya za a wanye da shi lafiya wataƙila rigiman menin da za a yi ta shari'a to shi saka sai aka ba da dama na shigo in kana da sha'awa kuma kana da damar da za ka mallaka sai ka mallaka an baka wannan dama kaga an kashe wannan hanya na na fitina to ya za a yi misali idan mallakar ba mutum biyu bane saboda duk misalin mala ta kawo akan mutum biyu in mallakar mutane da yawa ne fa to wasu malamai abin da suka ambata za a ba da shufu'a ne ga kowa bis sawiya a cikin mutane yanka shufu'a za a yi bis sawiya ba ba da wani misali da ibn qudama ya kawo misali yanzu kamar a ce mutum uku ne suke da mallaka ɗaya yana mallakan nisfi ɗaya yana mallakan wato sulufi ɗaya yana mallakan sulusi ai ka ga ya gama shiga ko misali za a ce ɗakuna ne guda shida ɗaya yana mallakan nisfi ya zama nawa kenan na nisfi nisfi an nisfu an nisfu na shida nawa kenan uku wannan yana mallakan ɗakuna uku wannan yana da mallakan sulufi nawa ne sulufi ɗaya bisa uku na shida biyu ko wannan yana mallakan biyu wannan kuma yana mallakan sulufi shi kuma nawa kenan ai kaga shi da ta cika dan a baka kwatance ne da zaka iya gane da za a raba hissa din to misali sai wanda yake mallaka na nisfi sai ce zai sayar to ya za a yi wasu malamai suka ce za a za a raba ne ita shufu'a ɗin wato wato bi ƙadarar hissa gwargwadon percentage ɗin da mutum yake da shi gwargwadon shufu'ar da yake da ita kenan zai idan wanda yake mallakan nisfi uku yana so shi ya fita wannan kuma yana mallakan nisfi abinan sulusi biyu kenan wanda yana mallakan sulusi guda ɗaya kenan to sai a ce wannan yana da shufu'a biyu wannan yana da shifu'a daya to gurgurun haka za ya akwai malaman da suka ambaci aka san haka ala ai halin dai abinda za a fi samun maslaha abinda yafi zamantowa aslahu kuma abinda urfin ku yafi ba da dama shine maslaha za ta wanzu a ciki to kai sai a aiwatar da shi almuhim dai a fahimci cewa makwabci yana da shifu'a musamman idan har akwai abin da ake ana da haɗaka mushtaraka mallaka wacce take mushtaraka to dole ne a kiyaye wannan Allah ya dace da mu wa annabi rafi'in anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an samu daga Abu Rafi har ilau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljaru ahqqu bi saqabihi hadith da muka karanta a baya ai makwabci shi yafi cancanta bi qaribihi kenan eh da abin da yake kusa da shi Allah Ubangiji ya samu dace. Akwai shawarar lokaci? To, babin gaba shi ne babin da ya zai magana kan alwakala. Alwakala. Shi ka yayan san ne alwakala ko? Shi da ma ya hausa ta ɗauke shi. Mene ne wakala? Wakilci. Eh, alwakili. Ai shi ne wakili. Mu ma ta karo muke faɗa. wakili ba ma canja shi a yadda larabawa suke faɗa ba eh Allah ya ƙara wa larabci daraja ya mana gata kuma wannan yana nuna maka ƙarfin tasirin addinin musulunci a cikin al'umma al'umma Hausa Fulani musulunci yayi tasiri sosai a cikin har ka nuru ba su kan dama sun ce wasu larabawa ne ko haka ne ko to Allah dai kadai sani الوكالة تعريفها منين الوكالة الوكالة بفتح الواو وقد تكسر كما أكن يمتى كسر أكتب وكالة شيء التفويض والحفظ فولاوة وتكميك أبو بكم تsarewa an fawwala abu zuwa ga wani yanzu shine mai sarrafawa kuma shi ne mai tsarewa ta ƙuni mutum yakan ce wakaltu fulana na wakiltawa ne mana na fawwala masa al'amarin yanzu shi ne mai yi haka ne ko? sai yanke hukunci a madadinka wakiliyar yanayi ta shi ne alwakala idan ta hafaftahu idan har ka ba shi ka nemi ya tsare maka wani abu to sai ka ce wakaltu fulanan wa wakaltu amra ilaihi kakan ce na wakilta al'amarin zuwa gare shi sau da yawa sai a zo sai a ku je ko wajen wani musamman aure ko za a ce ku je ko wajen wani shine wakilin al'amarin ko in wani ciniki sai a ce a ku je ko wajen wani da shi za ku tattauna na wakala shi so shi kuma duk tattaunawar da aka yi da cinikin da aka yi idan ya ce ya sayar sai ka gaba kai musu ba saboda dama ka hawwala masa to wannan shine alwakala idan fawwatahu ilayhi wato in ka fawwala al'amari zuwa gare shi at-tafwid shine yanzu ka amince shine zai kula da abin shi zai lura da shi kuma abin da ya yanke na hukunci yayi shine ake nufi at-tafwid ai shine abin nan mu'minu ali fir'aun ai sai ce wa ufawwidu amri ila Allah ni yanzu al'amarina na fawwala shi zuwa ga Allah duk abin da Allah ya yanke na hukunci a cikin al'amarina na yarda in ma ya ba da dama fir'auna ya kakkashe ni yadda ya ga dama din na yarda in Allah ya ga dama ya kubutar da ni na yarda in Allah ya ga dama duk abin da ya shi ne ce wa ufawwidu amri ila Allah ma'ana ka fawwala al'amarin ka zuwa ga Allah kenan kai da abin da Allah ya ka amince shi Allah ka ba mu ikon fawwala al'amarin mu ga Allah وهي في الشرع أبدا أكن في وكالة شريعة إقامة الشخص بيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا عشان هي تقييد أو وكالة وتمتن يتأيد وننسى مقام نفسه أمد من كنسى يتين زوان شيني أمد دينا مطلقا يا باش دكا داما تجي دك أبن دوانا ينكي شيكينا وكاك مطلقا كينا أو مقيدا ko kuma ka wakilta shi amma ka mai wa abun iyaka ka mata takon kudu ka mata kaiji yanzu ka je ka duk abin da kuka tattauna ka zo ka faɗa je ka ku tattauna abin da kuka tattauna ka zo ka faɗa kaga ka mata takaidi baka ce yanke hukunci ba amma ka yadda duk abin da za a yi na bagen a yi a tsaya akan wani batu amma sai yanzu an faɗa maka in an faɗa maka sai ka ce to shi kenan je ka kawai aiwatar ai baka fawwala shi baki ɗaya ba to wannan ɗin shi ma duka wakala ne to me matsayinta a shari'a ya halatta iya yin haka to shi ne aka ce mashru'iyyatu ha ka san mu a tsarin musulunci abu baya zama daidai sai in shari'a ta ce eh وهي مشروعية بالكتاب والسنة وإجماع الأمة wakala ka wakilta wani a kayan wani al'amararka shari'a ta yadda da shi an shar'antar a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai duka masadar shari'a guda uku duka sun tabbatar da wakala qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum dangane da ashabul kafi kamar haka nan ne ba'athnahum muka tada su daga baccin nasu da ya tasa abu bainahum dan su yi tambaya tsakaninsu qala qa'ilun minhum wani mai magana a cikin su yace kam labithum bayan da suka farka da su da karansu ce ni kwana nawa kuka kuka yi anan saboda sun ji jikin su yana tsami su ne basu gane ba yin jikin su yana tsami qalu labithna yawman aw ba'da yawm sai suka ce to ko dai wuni daya ko kuma sashen wuni ta iya yiwuwa tun jiya da muka zo inda hantsi ne suka zo kuma yanzu suka wayi gari da la'asar to sai su kaddara cewa kwana muka yi muna bacci da muka jikin mai yana tsamin nan zai wahala a ce dan lokaci kaɗan ne abu ba aba yawan ko kuma dai su ce wata kila sashen wuni ne ma saboda gudun da muka yi ne daga jiya shi suka muka jikin mai yayi tsami daga hantsin ne kawai muka kawo yanzu kalu kai daga ƙarshe dai sai suka ce rabbukum alaw bima labithtum ubangijin ku dai kawai shi ya san iya kwanan da kuka yana mun kan ba mu sani ba gaskiya fa amma fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ila al-madina in muna so mu gane cewa mun yi dogon zama a nan ko ba mu yi ba dan suna ga alamun kamar su yi dogon zama amma ku aika ɗaya daga cikin ku bi warqikum hadhihi da wannan kuɗin naku da wasu ƴan kwandaloli da ake batarwa na wannan lokacin wannan kudin naku da hatimi a jikinsa ku tura ɗaya daga cikin ku ilal madina ya shiga cikin birnin inda muka gudo falyanzur sai ya kula ayyuha azda a'ama wacce ce za ta iya tato musu abinci mai kyau a saya fali a cikin birizkin minhu ya zo muku da arzikin Allah daga cikin abin da za ku saya daga kudin wala yatalattaf amma fa yakula yayi taka tsantsan wala yashkiran bikum ahada kada wani ya gane cewa ku ne ballan tana kaga guduwa muka yi saboda kafirci an ce za a kashe mu muka gudurin mu tsayar da imanin in aka gane mu to za a biyo shi a zo an tsin a kashe mu duk wanda za mu aika ya zama ta yi taka tsantsa wakilci suka yi ko ba wakilci ba kaga yin sun yi wakilci cewa suka ce fab'atu ahadakum ku aika ɗayan ku bi warqikum hadhihi da wannan kuɗin ya je sai muku abinci falyanzur ayyuha azka ta'aman kage an kawo shi na kira ko wani irin abinci ba su ayyana wani irin abinci zai sayo ba ya dai duba wani irin abinci ne yafi tsafta yafi kyau kuma kudin zai iya saya to kaga wakala kenan yanzu sun fawwala masa al'amari ne gaba daya kaman ku ne ku bada kudi ku ce je ka samu mana abinci me za so duk abin da kaga kawai mai kyau ka sayo mana yanzu kun ba shi wakala kenan wacce take cikakkiya mutlaka in gaje ɗogon ku rogo da ƙarago sai ya kawo muku sai kuma ya za ka yi kawo mai rogo cewa kace duk abin da ya bani sha'awa so ni kuma rogo ce ta man sha'awa ka ga ba za ku zarge shi ba ko amma inda cewa kace ka sayo mana abinci amma ban da rogo ban da shinkafa da wake abu dai ne dan manda manda da miya to ka ga nan wajen shi din ma dai to mu fahimci dalili ya zo a cikin alkur'ani ashe an tabbatar akwai akwai wakala wakilci wa nabi rafi'in har ilo hadisi daga abu rafi' kare yake cewa tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maimunata annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna bintul harith halalan lokacin ba yana cikin harami ba saboda a malamai sun yi ta an yi ta kai kawo an yi ta kai kawo abdullahi dan abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna bint al-harith lokacin yana cikin harama ne walimi suka ce a'a kan duk da dai shi a lokacin kaga dan ƴan uwarta ne kuma gaban ta yake kamar yake ce a lokacin yana dan karamin yaro ba zai iya ganewa ba ita maimuna bint al-harith da kanta ta ce annabi ya aure ta dai lokacin ya cire haraminsa na umara da ya je umratul qada wanda kai shekara ta bakwai ƙarshen shekara ta bakwai bayan an dawo daga khaibar ai an yi umratul qada to shi ne aka ce annabi ya aure ta ne halalan lokacin baya cikin cikin harami wa bana biha halalan kuma ya tare da ita baya cikin harami wa kuntu rasula bainahuma abu rafi yace ni ne dan kai kawo a tsakaninsu kaga na da aka wa kuntur wasula bainahuma ni ne dan kai kawo a tsakanin su ma'ana ni ne ake wakiltawa wakala kaga ta fice kenan kuma yace wakala wa wakala rasul sallallahu alaihi wasallam fi istifa'i duyuni wa iqamati al-hudud wa ghayr dhalik bayan wannan ma akwai hadisi ingantacce da shi kamata a kawo anan wanda qat'an ya fito kuma hadisi bukhari ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wakili a Khaibar har ba sai ke ambata wanda ya aika ce idza ataita wakili bi khaybara in ka je wajen wakili na a khaybara ka ce masa kaza da kaza qat'an shi wannan dama ya riga ya fito an ambaci wakili kuma hadisi ne wanda yake bukhari ya kawo shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wakilci istifa'i diyuni wajen biyan bashi bashi in ana bin sa kaman hadisin Jabir dan Abdullah da waɗansu hadisai annabi sallallahu sai wakilta wani ya ce je ka kamar inda annabi sallallahu sai ambata a kayan wajen biyan bashi ya mun karanta hadisi ko wanda yace mafi alherin ne biyan bashi shine wanda yake kyautatawa ya biya bashin kuma ya saka karawa aka zo aka ce masa ya manzon Allah ai ba a samu daidai da kaza din ba sai ce je ka ka bashi waccan da aka samu ko da ta fi tasa ai wakili ne annabi ya wakilta wa ikamatul hududi da wajen tsaye da haddi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabinsa da ya ambata wato kamar inda yace abin nan yace waghadu ya unas illa imraati hada fa in ittarafat farjumha wani sahabi ana ce da shi unais yace unais je ka wajen matar wannan mutumin in ta yi itirafi cewa eh abin da aka faɗa ɗan gaskiya ne kamar tarjum wani hadisi zai zo shi ma cikin kitabul hudud a gaba insha Allah yana da tsayi ba sai mun ambata ba amma dai kaga annabi yanzu ya wakilta ne akan aje in an tabbatar ta ce eh hakan da aka faɗa ya faru to hukuncin rajamu ne akan ta a mata rajamu saboda wani mutum ne kawo ƙarin wani yaro ya ce yana zina da matarsa zancen da yana da tsayi watakila an zo kitabul wudu za a ji karin bayani a kansa annabi dai ya wakilta hatta a wajen haddi wa gairu zalik wajaje da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya wakala kuma annabi yana sanya wakilai idan duk ghazawat da ya fita ya fita ya kai wajen sau ashirin da bakwai kuma duk lokacin zai fita yana sanya wakili a madina ya sanya khalifa a ce kai ne mai kula da al'amura kafin na dawo wa ajma al muslimuna ala jawaziha dan haka malamai sun yi ijma'i cewa wakilci ya halatta bal ala istihbabiha kai sun ce ma mustahabbi ne ana so a dinga sanya wakilci ta yi kullun kai kai zaka komai ba zai yi ba la'annaha naw'un min at-ta'awuni ala al-birr wa taqwa nau'i ne ya taimakekeniya da musulunci ya umarni da shi a taimaka ma juna ala al-birr wa taqwa wajen bin Allah da kuma kiyaye dokarsa laisa kullu insanin qadan ala mubasharatu umurihi bi nafsi domin ba kowane mutum ne yake da ikon ya jibinci al'amuransa da kansa akwai abubuwa da yawa wanda ba zai iya jibinta ba wala Allah saboda zuruf ɗinsa sun yi yawa wani abu zai kubce masa to sai ya wakilta ko da ku shugaba ne ta iya yiwa saboda jinya wani lokaci ba zai iya ba ta iya yiwa saboda girma al'amuran haƙoƙi na nan hakansa wanda ya kamata ya kula da wasu abubuwa amma kuma yanzu ba zai iya ba saboda tsufa ko saboda girma ko abin da ya kama da haka sai ya dinga wakilta ƴaƴa ya dinga wakilta kanne da waɗansu aminai ya ce kai je ka kaman kaza kai je ka kaman kaza ya a madadina ai haka dai yana wakana ko shi yasa sai kaga mutum in zai aurar da yarsa sai wakilta wani ya ce kai je ka kaba da ita amma shine ai waliyinta mutum shine waliyin ɗansa shine shine waliyin yarsa shi ne ya ba da aurenta to amma sai wakilta wani ce ke je kika ba da auren a madadi to kaga duka ai wakala ne fa yahtaju ila tawkil ghayrihi dan haka mutum zai buƙaci ya wakilta wanin sa li yaquma biha niyabatan anhu dan ya tsayi akan waɗannan al'amuran nasa yana mai wakiltar sa wato niyabatan anhu a madadin sa kenan ma takunu fihi alwakala menene wakala za ta iya kasancewa ciki bada ya ce wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi duk abin da shari'a ta halatta wa mutum ya gudanar shi da kansa jaza lahu an yuwakkila fihi an aw yatawakkala ya halatta a gare shi ya sanya wakili a kayan tasarrufat tasarrufa na gudanarwa da yake wasu abubuwa wanda shari'a ta bada dama ana iya sa wakili a kansa akwai abubuwan da yake fardu ainin ne abin da yake na wajibi ba za ka sa wakili ba ka ce wani an ce hayya ala sura ce da Allah je ka wakilce na sallah azhar din nan ai ba zai yi ko ba a wakilci farko ainin ne ita akwai abin da sai kai da kanka dolen ka ne kai ne za ka ba a sanya wakilci amma wadansu abubuwan da suke iya ɗaukan wakala to ya halatta mutum zai iya sanya wakilci matuƙar shari'a ta yadda shi ma ya aiwatar alwakilu aminun duk wanda ka sanya wakilinka akan wani abu to amintacce ne fa ai baka sa wakili wanda baka aminta da shi ba ko kaman ajiya ne da muka ambata baya wal wakilu aminun fi ma yaqbiduhu wa fi ma yasrifuhu shi wakili amintacce ne akan abin da yake amsa da abin da yake sarrafa ba za ka wakilta mutum kuma ka tuhumce shi ba sai dai in har ta'addiya bayyana wala ya bamanu don haka in an wakilta shi akan wani abu babu lamu ne biya a kansa illa bi ta'addi sai dai idan an tabbatar ya ketare iyaka bil hujjat to anan ne biya yake kansa sai mu waiwaya can baya lokacin da aka ba mutum ajiya ko ai an ambace irin tafrid da at-ta'addi ko mun yi bayani a kai to sai a waiwaya kan wadancan bayanan sai dai in irin wannan ne suka bayyana suka tabbata to anan ne za a iya sa bamani a kansa da kauri sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la bamana ala mu'tamalin ai babu lamunin biya a tilasta mu wanda kuma aka aminta da shi dan tunda aminci ne sa aka sanya aka bashi wakilci to shikenan sai aminta da abin da ya aiwatar da abin da ya faɗa sai dai in an sami tafriki ko an samu ta'addi a cikin lamarinsa wannan ko bil adilla Allah ta'ala a'lam abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon ciyarwa wani muke kuskure muna roƙon Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum